بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة hudu ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu daya da dari hudu da ashirin da daya wanda ya daidai da talatin ga watan oktoba shekara ta dubu biyu muna karatun littafin asarimul battar fi tasaddi li saharatul ashrar na ashekul allama wahidu abdussalami bali hafizahullah idan ba manta ba muna karkashin inda malam yake kawo mana hanyoyin da ake bi ake yin ainihin maganin cuta ta ainihin sihiri a inda shi wannan ainihin malami ya bayyana mana cewa akwai matakai uku waɗanda ainihin ake bi mataki na farko da malam ainihin ya bayani shine matakin da za a bi kafin a fara yin magani mun ji ya gaya mana irin ƙa'idojin da addinin musulunci ya tabbatar mataki na biyu kuma shine ainihin yin karatu na alkur'ani ga shi mara lafiya ɗin to bayan an gama karatu din shine sai malam ya ce shi wannan mara lafiya kuma zai kasance cikin ɗayan halaye guda uku to ka tsaya ka fahimci ilimi yanzu an dakata daga bayanan akan waɗancan marahil an bayyana maka matakin farko an bayyana maka mataki na biyu yanzu a ƙarƙashin mataki na biyu ne har yanzu ake maka sharhi sai aka ce bayan an ɗauki mataki na biyu ɗin nan shine karatu ga mara lafiya ɗin mana fankan karatu ga mara lafiya ɗin to mara lafiyan nan zai kasance ainihin wato ɗayan halaye guda ainihin uku sai ce halin farko ko dai shi wannan mara lafiya ya faɗi ya suma warwas idan ya suma warwas din nan sai ainihin wannan aljani sai ya magana a ainihin bakin shi to anan ne sai aka ce sai ka ainihin mu'amalanci shi wannan aljani kamar yadda aka bayyana maka a cikin littafin wiqayatul insan in ka je ka karanta kusan bayanan ƙarin bayanai ne ‘yan kaɗan ne kaɗai abin da yake magana a kai shine dai za ka matsa tambaya a kan ainihin irin abubuwan da za su taimake ka wajen ka tabbatar da gaskiyar abin da shi wannan aljani yake faɗi iyakan manufar magana kenan kar ka sake aljani ya buɗe baki ya ta surutu shikenan duk abin da ya faɗa ka ɗauka ai haka ne a'a sai ka matsa ka tabbatar da ainihin gaskiyar waɗannan abubuwa to sai yake cewa na daga cikin tambayoyin da ya kamata ka mai ya kamata ka tambaye shi akan sunan shi sannan ka tambaye shi game da addinin shi sai ce to yayin tambayar shi game da ainihin addinin shi din nan ko dai bayyana maka cewa ba musulmi bane sai kai kokarin yi mishi tallan addinin musulunci cikin hikima ko kuma ya zan musulmi ne sai ka bayyana mishi cewa to ai musulunci ya hana zalunci musulmi kuma baya zalunci don haka wajibi ne ya tuba ya bar zaluncin da yake kuma ya nemi Allah ya gafarta mishi sa'annan kuma ya nemi yafewar wannan mara lafiya wanda ya cutar da shi to shine malam yace astani abu na biyu tas'aluhu an makani sihiri sai ka tambaye shi a ina ne aka binne sihirin shin an binne sihirin ne a dukin kofa ko kuwa a mararraba kan hanya ko kuwa a cikin ofishin shi ko a ɗakinta ko an sanya a cikin matashin kai ko kuwa a cikin katifa sai ce walakin la tusaddiqhu hatta yatabayyana laka sidqu qawlihi sai dai kar ka sake ka gaskata duk abin da aljanin yake faɗi har sai ka tabbatar da gaskiyar maganar shi falau qala laka da a ce aljanin zai ce maka as-sihru fi makani kaza sihirin yana wuri kaza wa kaza da wuri kaza tarsilu man yakhrujuhu min hunaka tursilu ya kamata ya zama tursilu man yakhrujuhu min hunaka sai ka aiki wani ya je ciro wannan sihirin daga inda shi a aljanin ya faɗa ma'ana kai malamin sai ka tsaya tare da aljanin ka rike shi ina ma'anar rike aljanin shine in ka rike kan na mara lafiya ko kuma ka rike hannun daman shi mara lafiyan sai ka dafe waɗannan jijiyoyi waɗannan jijiyoyi guda biyu kana dafe su ko aljanin ya so fita daga jikin shi ba zai iya fita ba ka rike shi kamar mutum ne ka rike kwala wandon shi jama'a mun gane wannan da kyau saboda haka sai ka rike aljanin shine ka rike kan mara lafiyan haka to yanzu kaga tunda ba rikewa ce ta karatu ba za ka rike shi ne gam dan kamar ka kama barawo ne a hannu kana jin za ka yi mishi sakwa-sakwa ne rike shi za ka yi gam in baka rike nan ba to rike hannun shi na dama haka sai ka matse daidai waɗannan jijiyoyi shi kenan ka rike aljanin kenan ko ya yunkurin fita ba zai fita ba sai ka aika ka ce a je a ciro abin da yasa in aljani ya mai da kai sakare ya fahimci jahili ne kai akan harkar sai ce maka tafi ka je ka ɗauko kafin ka isa ya je ya saka wannan abin da ya gaya maka kana zuwa sai ga ka ciro wani abu a halin ƙarya ne misali asirin yana binne a bayan ɗaki ne sai ce maka ai asirin yana cikin katifa tafi ka je ka tafi ɗaukowa kafin ka je shi aljanin har ya fita daga jikin mara lafiyan ya je ya yi irin wannan siddabarin da ya ce maka in ka je za gani sai je ya saka a cikin katifa sai ya dawo qur'ani ya nuna mana saurin aljanu karanta ainihin kissa annabi sulaimana jama'a mun gane wannan da kyau kafin ka rufe idan ka dawo aljani ya je america ya dawo shi yasa abin ya wuce kwakwalwarka kai malamin kungiya abu ne wanda kawai imani ne kawai da qur'ani gashi annabi sulaiman nassin qur'ani ne ai kafin ka rinsa idan ka kafin kai kif ya je ya dawo ya je ƙasa Amerika ya dawo to in ka ce to yaushe za a fahimci haka yaushe ka zama kafiri kenan domin nassin Qur'ani ya nuna fiye da haka ma jama'a mun gane wannan da kyau saboda haka ba abin mamaki bane ka saki mara lafiyan kana sakin mara lafiyan ka saki aljanin kenan don haka sai zare jikin shi kafin ka isa uwar daka daga falo har ya isa ya je ya saka abin da ya gaya maka in ka je ka duba za ka gani kana zuwa kuma in ka duba din sai ka gani sai ka je sai ka ɗauko ashe shirme ne ya basar da kai ne abin hakikanin asirin yana can a bayan ɗaki jama'a mun gane wannan da kyau ko saboda haka abu ne wanda yake labudda sai ka tsaya ka natsu sai kai ka rike shi sai ka ce a je a dubo maka in aka je aka dubo aka ga gaskiya ne to magana ta tabbata gaskiya in kuma ya tabbata ƙarya ne to ya kamata ka bashi azaba tukuna dan kai yanzu a matsayinka police ne dan sanda ne ka kama mara gaskiya ne amma za ka yi mishi mu'amala ne da gwargwadon yadda gaskiyar shi ko ƙaryar shi ta bayyana in ya nuna shi ne gaskiya ne a tafiyar da shi akan haka in ya nuna shi makaryaci ne to sai an hore shi akan wannan ƙarya da ya wannan horo za ka iya mishi ta hanyar ko dai duka ko kuma ta hanyar ka karanta wata aya ta alkur'ani wadda za ta azabtar da shi dukan nan da za ka yi sai in ka haƙƙaƙe ka tabbatar da cewa lallai aljanin ya halarto yanzu ya ari jikin mara lafiyan yadda in ka bugi jikin mara lafiyan zai zan ka bugi ainihin aljanin ne dukan zai kare a kan shi ne domin ba duka aljani ne yake aran dukkan gaɓoɓin mara lafiya ba wani zai ara ainihin bakin ne kawai da kunnuwan nashi amma sauran gangar jikin fa to tana nan kana duka mara lafiyan ne zai ji don haka sai ka haƙaƙe wannan za ka iya haƙaƙe wannan ne ta hanyar ganin yadda motsin jikin yake jikin ya zan yana makyarkata kamar yanzu naman rago a ce irin ragon layya ragon suna menene saniya ana yankawan aka fede sai ka ga kamar jikin na tsuma mun fahimta kana ganin cewa ga aljanin ka ainihin ya halarto ka rike kana magana da shi amma jikin mara lafiyan yana ta kakkarwa ko wata gaba tana ko wani bangare na jikin yana ta ainihin motsi haka to yana nuna kenan yanzu ya ari dukkan jikin mara lafiyan don haka in kayi duka dukan zai kare ne akan shi wannan ainihin aljanin ba akan mara lafiyan ba amma in baka haƙƙaƙe ba to sai kai ta dukan mara lafiyan ne yake ji don haka sai ka haƙƙaƙe sannan dukan nan ban da mari manzo Allah ya hana mari a cikin hadisin sahihul bukhari da muslim da musnad al-imam ahmad mari haramun ne jumlatan wa tafsila dan haka sai dai kai duka wanda yake ya halatta menene dalili akan cewa muka ce zaka iya duka saboda hadisi sahihi ya zo cikin musnad al-imam ahmad da ainihin cikin sunan abi dawud ingantaccen hadisi manzon Allah in yana ruqya in ta kama yakan doki aljanin sai tattara ainihin rigar mara lafiyan haka ma'ana sai bayan shi ya dame sai taɓa hannun shi haka ya rinka dundu yana dukan wannan mara lafiyan yake duka amma ainihin dukan yana karewa a jikin aljanin ne wannan yana cikin musnadul imami ahmad da ainihin sunan abi dauda shi yasa an sun ce muku ina yake ku ce ku duba musnad mana kun san musnad ne malaman ku malaman dariqa ne jawahirul ma'ani suka rubuta muku shi kuka ta karanta kuka ta sha kun duba musnadul imami ahmad kun gani ba ku gani ba kun duba sunan abi dauda kai kana ma da abu dauda ko ku kungiyancin ne kawai akan ka kai ka taɓa ganin musnadin imami ahmad ma tukuna amma sai mutum ya ce to a ina a ina ya zaka je ka tara jahilai yan kasuwa da yan trader ka ce a ina tafi ka je ka samu malamai mana ka ce a ina magana take in aka nuna maka gashi manzon Allah da kai yana yin ruqa yana dukan ainihin marasa lafiya hadisi ne sahihi yana cikin sunan abi dauda da musnadil imami ahmad kuma ka karanta littafin alamul jinni wa shayatin na ad-doktor al-allama sulaiman ashqar ya ce manzon Allah ya yi rukuya ba su ɗaya ba ya ta kawo wuraren da manzon Allah ya ingantattun hadisai sai za ku je ku yi karatu in ba haka ba ku kuma da kuke abubuwa kuna zuwa kuna mukabalantar su waɗannan jahilai ne jahilan kuma takadarai shine ake kira jahili basidi wanda bai san komai ba a duniya amma an samu wata ƙungiya ko wata ɗariƙa ko wasu jama'a sun naɗa shi sun ce ya wuce gaba kamar yadda hadisi ya zo cikin sahihul bukhari kitabul ilmi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ƙarshen duniya za a waye gari babu malamai sai a yi ta naɗa jahilai sai su zama su ne ainihin malamai daga da an ce wannan shine shugaban malamai wai shugaban malamai ma gaba ɗaya na ƙasa gaba ɗaya ko na jiha ko na ƙaramar hukuma sai ka samu yana karatun larabci bai iya na hau ba babu lexis babu structure yana karatun larabci babu linzami ba birki ba clutch Allah ya kiyaye to shine ainihin sai malam yake cewa sai ainihin ka aika in aka je aka ciro to shi kenan sai ya ce fa in wajadahu idan shi wanda ka aika ya samo wannan abu to shi kenan za a gaya maka yadda za ka yi da abin me za ka iya samun abin gashi ne da kumba da jini da 'yan gutsatsarin nama abubuwan da aka hada asirin da su ake magana to inda za ka same su haka ya za ka yi da su don yanzu ka samu asirin to ya za ka yi ka ɓata shi mun fahimci wannan da ke malam da wasa da ya za ka yi ka ɓata wannan abun ɓata asirin don yanzu an ciro asirin ne don an ciro asirin an ce a je a zubar au to me aka yi yana binna a ƙasa kuma kun tono shi waje kun ƙara bala'i kenan ya ake lalata asirin shine za a zo maka da bayani akai yanzu wannan karatun da kai mara lafiya kayi ne dan ka gane menene amma ta iya yiwa cikin taimako da nasarar Allah nan take sai Allah ya karya asirin in ci yayi kana cikin mishi karatu sai ya amai ko ka ji ya tike da tari yana fitar da yawo misali sai zan asirin ci yayi ko shaye ko kuma an yi ne ya ƙetara an zubar ne ruwa ne aka zubar rubutu ne aka aka zubar sai ketara ana cikin yi nan sai ji jikin shi ya kama kamar ya kama da wuta ya yi zafi matukar zafi kai in ka taba jikin ba za ka ji ba kamar mai zazzabi ne amma shi a jikin shi zai ji jikin ya kunu da wuta sai ka ci gaba da karatun wannan guruwar wutan da yake ji asirin ne yake ainihin lalacewa zahiri ya yi tahaffi kenan ya ketara kenan sai ka yi ta karatu har sai ya ji jikin shi ya huce shi kenan asiri ya karye to amma in aljanin ya halarto ya ce yana wuri kaza to yanzu shine ake magana ya za ka bi ka karya wannan asirin jama'a mun gane wannan da kyau ko to shine sai malam yake cewa wa illa idan ku aka je aka duba ba a samo shi ba fal jinniyu kazib to shi wannan ainihin aljani makaryaci ne li'anna aljinna fihim kadhibun kathirun saboda akwai ƙarya mai yawa tare da aljanu Allah ne ya faɗa haka yace wa aktsaruhum kazibuna mafi yawancin su makaryata ne shi yasa ya kai mai ruka kakka zama wawa duk abin da aljani ya faɗa ka ce to ai gashi nan aljani ne ya faɗa malami ma in ya faɗi magana sai an bincika ba aljani ba kai malami mai naɗi da carbi da sanda da malafa da komai ya haɗu malamalin guda uku duk magana in yi sai an bincika ba wai duk abin da ya faɗa sai ka ce gaskiya ba ne sai an bincika ina ingancin wannan magana a shar'ance balle aljani fasikin aljani azzalimi ko kafiri ko kirista ko bayahude ko ba maguje duk aljanin da yake jikin mara lafiya baya wuce ɗayan waɗannan ko dai kafiri ne kirista ko bayahude ko ba maguje ko kuma musulmi ne amma fasiki ba zai yi ya zan yana jikin mara lafiya an turo shi game da asiri kuma ya zama musulmi salihi ba wannan babu bai taɓa yiwa ba kuma ba zai taɓa yiwa ba domin aikin da ya tare da boka mafi karanci ya fasikantar da shi in bai kafirtar da shi ba to sai a ce wai ga wani aljani a jikin mara lafiya ya zo ya ce wai shi ya zo taimakonta ne shikenan sai ka ji wai shi mai ruka har wai shi ma aljanin wai yana taimakon shi wajen fitar da wasu aljanin jikin mara lafiya kun je kun fada harka da jahilci kawai kuna ta zama kafirai kuna arnancewa kuma sai sa mas'ala ce mai hadari in baka iya ba ba a koya maka ba karkai garin cirewa wani cuta zaka je kai ka zama arni don duk sanda ya zan aljani ke baka umarnin yi ko bari shi kenan ka zama kafiri aljani ya ce ba zai fita ba sai an yanka agwagwa sai an yanka kaza sai an siyo kaza sai a ce to shikenan aljanin ga abin da ya ce shikenan da kai da wanda ya yankan dukkan ku kun zama arna arna kuma irin fir'auna ya kamata kowa ya san wannan matsalar gwan maka ban mara lafiyan da rashin lafiyar shi in baka iya ba domin rashin lafiya ai ba kafirci ba ce Allah ne ya dora mishi to bashi nan da shekara goma ko talatin Allah ya kawo wanda zai mishi magani amma garin kai ka ce lallai sai kai mai magani kuma kai ka zama kafiri wallahi yana da haɗari gare ka yasa ba mas'ala ce ta gwaninta ba ba mas'ala ce ta neman suna ba mas'ala ce wadda take da alaka da likitanci da aƙida tana da hadari kuma tana da muhimmanci to dole sai ka kalli bangarorin guda biyu Allah ya kiyaye salisan na uku asalis na uku tas'aluhu sai ka sake tambaya aljanin hal huwa wahdahu almuwakkalu ko hal huwa wahdahu almuwakkala bisihri amma ahu ghairuhu shin shi wannan aljani shi kadai ne da aka wakilta akan kula da sihirin nan ko kuwa yana tare da wani aljanin fa in kana ma'ahu ghairuhu idan yana tare da wani aljanin taqlubu minhu an yuhdirahu laka sai ka ainihin neme shi cewa to ya kira wancan wa tatafahama sai ka nemi fahimta ma'ahu sai ku tattauna don ku fahimci juna kama zakartu fil kitabil akhar kamar yadda na faɗa haka a ɗaya littafin shine wiqayatul insan a cikin fasli na biyu abin da ya bayyana kenan sai ka ainihin sa ya kira shi idan ainihin ya kira shi sai ku zo sai ku ainihin tattauna in kuka tattauna ɗaya bayan ɗaya yaya me ake ciki kaza kuma sai ka yi hankali fa idan baka yi a hankali ba to abin yana da matukar haɗari don zai iya canza murya ya nuna maka ai wani ne ya kira shi yasa matsalan nan fa tana ba fa dole bane jama'a aiki ne na likitanci ɗalibai guda nawa ake ɗauka a jami'a dukansu likitoci ake ɗaukan su to amma wannan mas'alar sai a ce kowa ai malam ne kawai kowa ai malami zo kai zo kai ma ka iya zo shikenan sai ka je kai ta shirme ga su nan duk su ne suka ba da damar yan kungiyoyi suke samun damar suka akan abin sai a ce to in ka ce wannan abu daidai ne yanzu wani da aka samu a gari kaza yayi kaza yayi kaza duk daidai ne a'a ba daidai bane idan an samu kashi casa'in da tara na masu yin ruƙuya suna barna har abada ruƙuya ba za ta ɓaci ba kai duk masu yin ruƙuya a duniya su lalace ruƙuya shari'a ce dan an samu mutane ba sa karanta alƙur'ani daidai sai a ce ƙur'ani ya zama shirme yanzu irin kira'ar da muka bayyana ana yi jiya ta badan badama ƙur'ani sai a ce ƙur'ani shirme ne kenan saboda Allah jama'a a to haka al'amarin nan yake dan an samu wasu 'yan acaɓa sun shiga harkar sun je sun ɓata ta baya sa ita harkar ta ɓaci su ne lalatattu suka ƙara lalacewa amma ita harkar tana nan daidai a ji a nemo ƙwararre a kanta ina fatan mun gane arrabe abu na hudu malam yace ahyanan yaqulu lakal jinniyu wani lokacin aljani zai ce da kai fulanun al-insi huwa allazi dhahaba ila sahir mutum kaza din nan wane shine ya tafi wurin boka wa talaba minhu an ya amala hadha sihira ya nemi cewa ya je ya aikata wannan sihiri kamar yadda na faɗa jiya aljanin zai iya cewa ai boka kaza shine ya sihirin kuma wance ce kishiya ce ko kanin miji ne ko abokin shi a office ko dai wata ƙarya daban sai ce fi hadhihi hala a irin wannan halin la tusaddiq aljinni kar ka sake ka gaskata wannan aljani li'annahu yuridu an yuqi al'adawata bainan nas saboda yana son ya saka gaba ne a tsakanin mutane masu ruƙuya kun ji wallahi wasu fa masu yin ruƙuyan ko littafin sarimul battar ba sai alkafira sun karanta ba ma kawai ya ji a kasar ne ga irin ayoyin da ake karanta shi ma sai je ce ya iya kawai haka wani ya taho wurina daga azara ya ce wai ya zo in koya mishi ruƙuya na ce ni ba na koyar da ruƙuya ina dai koyar da aƙida ka taɓa zuwa wurin kafinta ka ce ka zo ne ya koya maka yadda ake kafa kusa sai ka ce ka zo ya koya maka kafintanci a cikin kafintanci za a ka iya kafa kusa ka gane ya ake janya kusa da fincis ya ake kaza aha ba ka zuwa wurin mutum ka ce na zo ka koya min ruka wato kai kai kawai roman kake so ka kwashe kai ba za a koya maka aƙida ba dan iyayenka na dariƙa kanka ji an buge shirkar da suke yi sai dai a koya maka aƙida dan haka wannan harka ta rukuya harkar mu ce ta salaf da salafiyya duk wanda ke so sai an koya mishi aƙida tukuna sai an bubbuge duk maguzancin da ya gada uban ka dan ɗariƙa ne sai ka ji an bayyana ɗariƙan nan maguzanci ce samfarera kakanka boka ne sai an ce bokanci kafirci ne don haka kakanka boka ne kakanka arne ne duk sai an gaya maka wannan an gyara komai tas tukuna sannan sai a ce maka to ga ruƙayar ba ku ji littafin ba ba haka littafin yake ba ko ko farkon littafin zuwa ya ce ga yadda ake ruka baka ji irin ɗauki ba daɗin da aka yi da bokaye ba to haka abin yake aƙida ne a cikin aƙida ne za ka zo wurin malami ne mathematician wanda ya iya ilimin lissafi ka ce ka zo ne koya maka aljabra ka ce malam na zo ka koya min aljabra sai ka ce malam ka koya min mathematics a cikin mathematics sai a samu aljabra to haka wannan domin ilmomin suna da alaka da junansu me yiwa akwai lissafin da in ba a koya maka shi ba in an zo ana koya maka aljabra ba za ka gane ba me yiwa akwai lissafin da in an zo ana koya maka logarithm ba za ka iya ganewa ba sai an koya maka shi don haka shi malamin shi ne zai fara koyar da kai abubuwan mataki mataki har a zo kan abin da kake nema to amma mutane ba su son ai magana aqida saboda me wai su mutane sun kasa gane cewa sahabban nan da muke cewa muna ainihin karanta hadisansu mafi yawancin iyayensu maguzawa ne fa shin suna jin zafin aka ce qul ya ayyuhal kafiruna da iyayensu ake Umar da kake jin ana Umaru dan Khattab wannan Khattab din uban Umar da ma guje ne sayyidina Umar ya ji zafi dan an ce qul ya ayyuhal kafiruna yace to kuma abin iyayen mu za a zaga zagi ne ba gaskiya aka faɗi ba uban shi ba musulmi ne kafiri ne ba ma guje ne duk ka ƙara wannan ma iyayen annabin su kansu kafirai ne dan wuta shi da kanshi ya faɗa wannan zai sa a ce kada a faɗa a'a dole ne sai an tsaya an tantance jama'a don a ware abin da yake daidai daga abin da ba daidai ba ne ya kamata jama'a su gane wannan ba kai zuwa za ka yi mas'ala shi kenan a'a a zo a koya maka ruqya ya ake magana da aljanni in ba a koyar da kai akida ba shine zaka je ka zurma sai aljanni ya ce to shi dai ba zai fita dan Allah ba amma zai fita saboda kai shikenan to to shikenan fita shikenan ka zama mushriki jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu shine sai yake cewa wani lokacin aljani zai iya yin haka don ya hada gaba tsakanin mutane sai ya ce wali anna shahadatahu mardudatun shar'an kuma ma ai shaida aljani to ba a bakarbe ba ce a battun kudewa ce a shar'ance li annahu fasiqun domin shi fasiki ne wa fisquhu zahir kuma fasikancin shi ya bayyana li kaunihi yakhdumu sahira saboda yana wa ainihin boka hidima yaqulu ta'ala Allah yace ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin wa tusbihu ala ma fa'altum nadimina haka Allah yace cikin suratul hujurat aya ta shida ya ku mu'minai idan wani dan banza wani mutumin banza ya zo muku da labari sai ku bincika wannan labarin don kakwa afkawa wasu mutane da jahilci da wauta ka je kawai aje a kama mace a kulle ta a ce ai taya wancan sihiri kamar irin yadda mawa da iyaye da kakanni kawai shikenan sai mace ta faɗi tana sai a ce shikenan ai wancan ce mai ya ce ta kama ta a bincika tukuna mana ya kuka kuka haƙƙaƙe cewa ita ta kama ta ya aka aka gane cewa wani ne ya asiri ta wace hanya kuka bi a'a ai bakinta ya faɗa idan kana ƙin mutum ka faɗi kana zazzaɓi kana abin nan mai zafi ka zo kana sambatu sai ka ce ai wane ne shikenan sai a je a hau dukan wane haka ake saboda jahilci aka gada a bincika mana wannan mutum da ya fita cikin hayyacin shi magana shi ba karɓaɓɓiya ba ce domin ko sallah ya Allah ba zai karɓa ba tunda ba shi cikin kwakwalwar shi to ya shiga cikin zazzaɓi ne zafi zazzaɓi kuma in yi wa ɗan adam zafi sai ka ga kamar kana hawa sama kana sauka kana hawa sama kana sauka to yaushe za ka fito ka faɗi magana daga ya kira sunan wane kawai shi kenan sai a ce ai wane ne maye ne ya kama shi ai wanta ce mai ya ce ta kama sai a je a fara dukanta sai an kashe ta ya jama'a duk waɗannan jahiliya da magada iyaye da kakanni maguzanci ne fa kun san iyayenmu da kakanninmu da can kafin a musulunta maguzanci ake yi dan haka duk abin da ka gada iyayenka da kakanninka ka aje shi duka ka ɗauki alkur'ani da hadisi abin da ya zo cikin wasiyar da manzo Allah yake kenan yana cikin bukhari kitabu badil wahyi da aka tambayi Abu Sufyan wannan mutumi naku da yazo me yake cewa ku yace ya kasance yana umarnin mu da sallah da ainihin kiyayewa da sadar da zumunci sa'annan kuma yana cewa mu bar abin da muka gada iyayenmu da kakanninmu suna faɗa wannan magana bata gaza fa daga naka iyayen da kakannin da ka tashi kaga suna sallah ba domin sallar da suke su ne akan jahilci ne don haka duk abin da ka gada daga gare su gaba ɗaya ka tarkata ka tunkuɗe gefe guda ko menene sai ka gwada in ya dace qur'ani da hadisi ka karba ba haka ba ka ce ba za ka yi ba a ce al'ada iyaye da kakanni ka ce ai al'ada maguzanci ce qur'ani muke bi yanzu da hadisi shi kadai ake bi sai an fito karara jama'a ba fa a jin kunya game da yada addinin musulunci karara sai a ce qur'ani da hadisi muke bi ai ku ba za ku bi abin da muka gada ba sai a ce a'udhu billahi dattijo a'udhu billahi qur'ani za a bi da hadisi mun fahimci sai an rinka haɓaka abin ba su ne iyayen mahauka suka koya mana irin wannan ba da an ka abu da dan kaɗan sai a yi a'uzu billahi to mu ma sai ne musu a'uzu billahi a'uzu billahi haka Allah ya nuna cikin alqur'ani karanta suratul baqara Allah yake cewa yanzu nan za su bi iyayen nasu ko da iyayen nasu sun kasance jahilai ne kuma ba akan shari'a ba sai ce misalin waɗanda ainihin suke biyayyar iyayensu irin wannan biyayya kamar mutumin da ya zo yana kiran dabba ne da abin da ba ta ji kana da akuya ga akuyar can tana kwance tana hutawa sai ka ce to ki sauri ki zo ga dusa na zuba miki ki ci ki sha ruwa sannan ki koma ki huta in ce ko kin ji to ni na tafi kasuwa tana jin abin da ka faɗa to haka asarar ka take duk sanda ake ce maka Allah ya ce annabi ya ce kana cewa kai za ku bi iyaye da kakanni shi yasa mu fa ba addinin iyaye da kakanni muke bi ba za mu koye muku ba addinin musulunci muke yi in iyayenka da kakanninka annabawa ne irin annabi Yusufa kenan sai ka ce wattaba'atu millata aba'i ni kam ina bin addinin iyayena ne iyayenka tunda annabawa ne amma iyayenka ba annabawa bane sai ka ce tana bin addinin musulunci ne idan iyayenka musulunci kuke bi kun haɗu in ko ba musulunci ba kai dai musulunci kake bi to amma saboda neman ciko wai dan kai maka sharri a ce ya face bai bin addinin iyayen shi to ai ne mun faɗa mun ce ba mu bin addinin iyayenmu da kakanninmu da kakannin kakanninmu da duka addinin musulunci muke bi qur'ani da hadisi ka ji warewa ke mun faɗa da hausa ba da inyamuranci ba balle ka ce baka gane ba addinin musulunci kawai muke bi kuma addinin musulunci qur'ani da hadisi kawai muke bi duk abin da ba qur'ani da hadisi ba ƙarya ne ba mu yarda da shi ba Allah ya shiryar da mu to shine sai malam yake cewa Allah madaukakin sarki ya ce ku bincika dan kar ku je ku afka wasu mutane da jahilci fatusbihu alama fa'altum nadimina sai ku wayi gari kun yi nadama akan ainihin abin da kuka hukunta in har ka ji labari ko duk wanda ya gaya maka labari wannan ku duba har zamanin sahabbai wani ya zo ya ce kaza kaza kaza kaza kaza sai sayyidina Umar ya ce to za mu bincika idan magana ta tabbata gaskiya ne abin da ka faɗa a kan shi to Allah ya ce hammazin masha'in binamim ka zama annamimi mai yawo da annamimanci kuma manzon Allah ya ce annamimi ba zai shiga aljanna ba idan kuma abin da ka faɗa ƙarya ne to ka zama ainihin fasiki tunda Allah ya ce in ja'akum fasiqun bi naba'in wanne ka zaba sai ce to a rufa min asiri shikenan ya tashi ya tafi abin da ya kamata mu yi kenan jama'a mu daina barin maganganun banza suna yawo a tsakaninmu amma sai a zo a ce ai wane ya ce kaza ai wance ta yi kaza ai suwa na sun yi kaza ka ce to ai mutane ne ba mamaki za su iya yi wallahi anta munafiqun khalis tsantsar munafiki ne kai domin abin da ka sani asalin duk abin da ka san shi akan cewa mai nagarta ne kar ka sake ka kawar da nagartan nan sai ka samu dalili karara kamar yadda annabi ya ce ala misli hadha fashhad auda kamar yadda kake ganin rana ta fito sai kaga dalili haka karara sannan zaka iya kawar da salihancin da ka sani ka kawo abin da kai amma ba haka ba wallahi mafi yawancin mutane sai sun gama sallah da azumi da zakka da zikiri da faɗin shahada duk gaba ɗaya ranar kiyama ka je a biya mutane da wannan sallar taka ka zagi wannan ka ci amanar wannan ka ci zarafin wannan ka yi wannan sharri wani kayan mishi kage wani kayan mai zagi duk gaba ɗaya manzo Allah ya ce sai ka je ranar kiyama da sallah da azumi komai an karɓa ranar kiyama ba a biyan bashi da kuɗi sai a ce ai ya zagi wani yana ta murna zai tafi aljanna sai a ce ai ya zagi wani sai a ce to a ɗibo buhu guda na ladan shi sallar shi ta azhar na asar magariba isha a ɗibo ta kwana arba'in a biya sai a ce to kai gashi sakamakon zagin da ya maka kai ma baka sani ba fa saboda ka'idar ranar kiyama la zulmal yawma babu zalunci baka san ya zage ka ba sai a ɗibo kwando kwando ko buhu buhu ko duk abin da ake awo da shi a kiyama a ɗibo sai a biya sai an gama lissafi kakaf duk sallolinka baki ɗaya sun ƙare da azuminka da komai kuma ga mutane da yawa ka ci mutuncinsu ka zage su ka yi musu ƙazafi ka yi musu sharri ka faɗa ba tabbas kawai ka yi yanki faɗi sai a ce to ya za a yi to ai su mutanen suna da zunubai ai cikin su an taɓa sabon wani ya je ya sha giya to a ɗibo laifin shan giyan nan nashi na shekara arba'in a zuba maka ai an samu wani ya yi zina shekara talatin to a ɗibo laifin zinan nan a zuba maka duka sai ka waye gari an waye gari ranar kiyama kana daga cikin nasahun farko kafin yamma sai zama ku ne na ƙarshe shi yasa wallahi jama'a wallahi mu tarbiyyantu da iyawa da bakinmu haka manzo Allah yake kuffa alaika haza yace ka rike harshen nan naka sai shi mutumin yace ya manzo Allah ina rike harshe na da me zan yi magana yace kai can ka baka fahimtar magana akwai abin da ke kifa mutane wuta kamar harshen su ka gwada da kyau ka gani yau aya nawa ka karanta amma mutum nawa ka zaga yau ka gwada sai ka ga da zagi da karatun qur'ani wanne ne yafi maka yawa maganar banza da kaji da sauraron karatun qur'ani wanne yafi yawa maganar da ba a so ka ji manzo Allah ya ce in mutane suka koma suna ganawa ba su son ka ji sai ka matsa sai ka ji ranar kiyama sai a narka rafasi harsashi dalma sai a narka sai a dura a kunnuwanka abin da ake so so ake kowa ya zama ba ruwan shi da kowa kowa ya shagaltu da kanshi kamar yadda cikin hadisin tirmizi annabi yake cewa alherin Allah ya kai wa mutumin da ya shagaltu da aibubukan shi ya manta da aibukan mutane ka duba cikin littafin bulugul maram a cikin babu tarhib min masawil akhlaq alherin Allah ya tabbata manzo Allah ne maka addu'a ne in ka shagaltu da laifinka ba ruwanka da laifin mutane amma gari ya waye sai ka zo ka zauna to Allah ya kawo mu an kwana lafiya lafiya lau lafiya lau shikenan wane ya zo ya wuce da yake kyan shi a'a wane yanzu ya yake ciki ne aikin ko dai an kore shi ne jama'a mun gane wannan da baka da asara uwarka ba ta da asara iyalinka ba su da asara ana nan sai a ga wani kuma ba kauye ya shigo ya kawo dankalin shi sai a ce duban shi sakaran banza sakaran wofi hulan ma bai iya sawa ba ina ruwanka ka bar shi mana me hada ka da shi duk wannan zage-zagen da kake ka tashi sai kuma kai sallah azhar wannan sallah azhar din ranar kiyama sai a dauka sai a biya su sai ka tafi ƙauye ka sai a tamfa ka kai uwarka ka kyautata mata ka sadar da zumunci ranar kiyama ladan biyayyar da kai uwarka din nan sai kuma a ɗiba sai a biya wancan da ka zage shi ya jama'a mu zama ba ruwanmu da kowa wallahi sai mu zauna lafiya amma kullum kai kenan dole da ruwanka da jama'a kai manzon Allah da kanshi Allah yace ba a turo ka ka zama wakilin jama'a ba lasta alaihim bi musaitir ba cewa aka yi sa musu ido ba yi wa'azi kawai Allah ya kiyaye shi ne dai malam yake cewa lallai in aljani ya ainihin wato faɗi magana cewa wane ne asirin nan ba za a yadda ba domin shi fasiki ne aljanin fa in akhbara aljinniyu bi makani sihiri idan har aljanin ya bada labarin cewa sihirin na wuri kaza wastakhrajtumuhu kuka je kuka fito da shi to gashi yanzu ga yadda ba a karya asirin jama'a ku kiyaye yadda ake abubuwan nan da farko muka ce ta iya yiwa ka zo kana karatun qur'ani yanzu mutum ne ya zo ya ce maka algafata malam ina yawan mafarki ga ina faduwa daga sama ga dabba na yawan biyo ni yana da kyau ka tambaye shi shin dabbar wace iri ce don a gane shin wannan irin dabba ita ce kullum yake gani tana ainihin bin shi domin wannan yake nuna ainihin shin aljannan guda ɗaya ne koko da yawa wata ran zai mafarki ya ga zaki yana bin shi da gudu ya sha da ƙyar sai ya tashi a firgice wata ran kuma in ya tashi sai mafarkin yana ganin damusa wata ran sai ga macizai wata ran kuma sai ga ainihin kura ko wata ran abubuwa daban-daban wannan yana nuna aljannin da ke tare da shi ba guda ɗaya bane a'a kullum ya tashi mafarkin nan zai ga damusa ne na biyo shi wannan ke ishara akan cewa aljannin da ke tare da shi guda ne kaji fa'idar waɗannan tambayoyin ina fatan jama'a an gane wannan sannan sai malam ya ainihin nuna mana cewa in ana cikin karatun nan ana cikin karatun nan asirin nan zai iya karewa shine kamar yadda na gaya mana a baya ta iya yiwa ci yayi ko sha yayi shine sai kaga yana amai yana amai to aman nan ya kasu kashi biyu akwai aman da yake ba matsala yanzu yanzu nan zai aman gaba daya akwai aman da zai ta kakarin amai ya ta kakarin amai ya ta kakarin amai samu ruwa ka karanta fatiha ka karanta ayatul kursi ka karanta kulhuwa falaki nasi a cikin wannan ruwa yana aman nan sai ka tsayar da karatun sai ka bashi ruwan ya sha in Allah ya so aman nan zai fito gaba ɗaya ɗaya kenan ko kuma in abin ya ci sai ka samo ganyen magarya sai ka daka ganyen magaryan nan sai ka zuba sai ka karanta waɗannan ayoyi da surori da na faɗa sai ka bashi sai ya sha sai ya fito da duk abubuwan nan da ya ainihin ci ko ya sha in kuma zafin jiki ne zafin jikin ya ji yana hawa yana sauka kana karatun yana hawa yana sauka ya ki tsayawa a zafin ya kuma ki hucewa shi ma sai kai mishi ɗayan waɗannan hikimomin na hanyar bashi ruwa ko tare da ganyen magarya in ya sha sai zama jikin ya ɗau wutar gaba ɗaya to yana cewa yana ƙonewa yana zaka ji yana ihu mai yiwa yana cewa zan kama da wuta sai ka ci gaba da karatu sai ka ci gaba da karatun kamar maruru ne ka zo kana ainihin matsewa yayin da ya kusa fitowa ƙwayar ai lokacin ya fi zafi kamar yadda bahaushe yake askin ya zo goshi ko gaban goshi ya fi zafi to sanda kake jin yana ƙara ihun jikin shi kamar zai kama da wuta din nan asirin na ƙara karyewa kenan yana cewa jikin ya huce shi kenan asirin ya karye kenan ba wani mataki da zaka ɗaukan mai ya tashi ya baka wuri to amma ta iya yiwa a yi karatun sai aljanin ya halarto sai ainihin ya ce asirin na wuri kaza muka ji aka ce in ƙarya ne ga yadda za a yi to in gaskiya ne fa yanzu an rike aljanin an je an dubo an ga asirin gashi ya za a yi da shi sai malam ya ce faqra alama'in sai ka samu ruwa sai ka karanta hazihil ayat ga waɗannan ayoyin da zaka karanta wa auhayna ila musa an alqi asat فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون waɗannan ayoyi ne cikin suratul a'rafi daga aya ta 117 zuwa 122 sa'an nan sai kuma ka karanta قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون waɗannan ayoyi cikin surat Yunus aya na ayoyi na aya ta ɗari ɗaya aya ta tamanin da ɗaya zuwa tamanin da biyu sai kuma إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى wannan kuma aya ta 69 cikin suratu taha waɗannan ayoyi su ne za ka karanta a cikin ruwa yayin da aka ce ga asirin an fito da shi ga asirin an je an ɗauko shi mai yawa ka ga ƙumba ko ka ga gutsattsarin nama ko ka ga kitse ko ka ga gashi ko wasu 'yan tsummokarai ko dai duk abin da da aka kudurta ko kuma kaga 'yan layu ƙanana ko kaga wata kwalba an yi mata kunnuwa haka da layu ko kaga ƙahon gada ko ƙahon barewa ko kaga hauren giwa ko duk abin da ka samu sai ka ainihin karanta waɗannan ayoyin a cikin ruwa sai malam ya ce taqra'u hadhihi al-ayati ala ma'in ala ina'in bihima sai ka samu wani kwano ko ƙwarya ko ƙoƙo ka zuba ruwa sai ka karanta waɗannan ayoyi بحيث يكون البخار الخارج بالقرآن نازلا في الماء دن يزما ككارا كسد باكينكا yadda zai zama tilrin bakinka da yake fitowa na karatun ya rinka sauka a ruwa sai ka rike masakin ko kokon ko ƙwarya ko kwanan haka a'udhu billahi as-sami'il 'alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله هكا sai wannan ainihin hayakin bakinka wannan tiririn bakinka ya rinka sauka a ruwa ba wai zaka gama karanta ne ka tofa a ruwan ba a abin da ya kamata ka yi kenan tiririn bakinka na karatun ake son ya rinka sauka ainihin akan ruwa sai malam ya ce yayin da ka gama karanta wannan ainihin abubuwa da muka faɗi a cikin ruwan summa tuzibu hadha sihira sai ka warware wannan sihiri in laya ce sai ka bi ka farke ta idan wani abu ne duk ma abin da ka gani sai ka bi ka kwance shi kai ɗaiɗai da shi sai ce sawa'un kana auraqan ganye ne ko takaddu au tsiban ko kuwa turare ne au gairaha ko wani abu ko ma menene sai ka zazzage shi fi hazal ma'i a cikin wannan ruwan da kai karatun jama'a an gane wannan da kyau in laya ce sai ka bi ka farke kafira sai ka tsintsinke ta dukka yayyage ta dukka kwance ta ta shige cikin ruwan gaba daya idan wani turare ne kwalbar turare ce ka gani shine abin da aka yi sihirin sai ka bude sai ka zazzage turaren a cikin ruwan da kwalbar da komai sai ka zuba a ciki ba sai ka fasa ta ba zuba duk a ciki idan wasu ganyayyaki ne in takardu ne duk ma ko haƙora ne ko menene duk zuba su a cikin ruwan amma dai kar ka bar su a dunkule a yadda suke in kwalba ce buɗe kwalba ko ka fasa ta in laya ce yage ta duk ma me ko menene sai ka ainihin zuba su a ciki in ka zuba su ainihin a cikin wannan ruwan mala yace summa yuskabu hadhal ma'i fi makanin ba'idin an tariqin nas sai a je sai a zubar da wannan ruwa nesa daga hanyar mutane sihirin ya kare ke jama'a kun ji yadda ake karya asiri a sunna shi yasa ba zuwa wurin boka kaga wannan al'amari ne wanda yake mai sauki kun ga qur'ani ne musulunci ne to kun da musulunci ya ce jama'a mun gane wannan da kyau yanzu menene shirka a cikin wannan jama'a to shi yasa waɗannan malamai na ƙungiyoyi kullum muna gaya muku jahilai ne kuna ganin kamar ana zagan muku malamai ne amma fa sun zagan mana shari'a ne don haka babu sassauci tsakanin mu da su in baka fahimci tsakanin mu da su ba kamar tsakanin mu musulmin jihar Kaduna ne da katafawan nan da suka ainihin yaƙi musulmi akan shari'a to tsakanin mu da su fa kenan babu bambanci shibran bi shibrin domin shari'ar musulunci ce suka zo suka yi mata ketirman dan ba su santa ba suka ce wai bokanci jahilci ba hujja bane in baka sani ba tafi ka nemi sani mana in ko ba haka ba ka daura bakinka takunkumin kura saka sake magana Jimala ya ce wa in qalal jinniyu innal mashura qad shariba sihira idan ku aljanin ya ce ai wannan mutum da aka yi wa sihiri an yi mai asirin ne ya sha to jama'a kun ga fa'idan musulunci duk abin da aka baka zaka shayi bismillah ko me yake wurin zai kari insha Allah ka je wani sha'ani an ka madara an baka kana tunanin to ko da asiri wai sai ka dan yi wayo ka zubar gefe guda a'a ka ce bismillah sai ka shanye ta naman kaza ne bismillah ka cinye abin ka tauna kashin ba abin da zai same ka kullan yusibana illa ma akataballa wallahi ka yadda da Allah amma ka ce kai anya ni dai zuciyata ta fi natsuwa in jefar baka yadda da Allah bane ka ambaci sunan Allah sunan Allah yana ragargaza komai haka hadisin Ibn Majah yace suturar da ke tsakanin dan adam da aljani shine ambatan sunan Allah in zaka shiga ban daki faɗi bismillah kana faɗin bismillahi aljanun suka ce sai su ji ana juyar da fuskar su ko ba sa su sai kawai su ji ana juyar da fuskar su juya su kalli katanga musulmi zai shigo zama mun gane wannan Allah shiryar da mu to shine sai malam yake cewa idan aljanin ya ce ai shi wannan mutum ya sha sihirin ne sai ce fas'alil marid sai kai malamin sai ka tsaya sai ka tambayi mara lafiya kai shin in kana yash'uru bi alamin fil ma'ida sai ka tambaye shi shin kana yawan jin uwar hanjinka ta ne maka ciwo kana yawan jin ciwon ciki a takaice kenan in aljanin ya ce wannan mutum ya sha sihirin ne sai ka tsaya da karatu in mutumin ya dawo cikin hayyacin shi sai ka ce kai kana yawan jin ciwon ciki kasiran yawan jin ciwon ciki fa in kana in ya kasance haka ne fal jinniyu sadiq to gaskiya ne wa illa in ko ba haka ba fa huwa kazib ƙarya yake don alamar cewa an sha ko an ci asiri shine mutum zai rinka jin yawan jin ciwon ciki alamar cewa an ƙetare asiri shine mutum zai rinka fama da zazzabi da ciwon kai alamomin kenan da ake ganewa an yi mishi asiri kullum sai a ce jikin ya kama kamar da wuta yana zafi to ƙetarawa yi a'a kullum ya ce cikin yana yawan ciwo to ciye ko sha yayi jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shirya da mu sai ce fa in tabayyana sidqul jinni idan gaskiyar aljanin ta bayyana cewa cikin wannan mutum yana yawan ciwo tattafiqu ma'ahu da kai da aljannin sai ku zama ai aljanni an ya khuruja min almarid to sai ku yarjejeniya da aljannin cewa lallai sai ya fita daga ainihin jikin mara lafiya wala ya uda ilaihi kar ya sake ya dawo wa annaka satubtilu sihira insha Allah ta'ala sai kai kuma ka ce in Allah ya so kai zaka bata asirin shi dai aljannin ya fita kawai thumma taqra'u ala ma'in al-ayati al-anifata dhikr ayoyin da muka ambata din can dazu sai ka samo ruwa sai ka karanta su wata zidu alaiha al'aya sai ka ainihin ƙara aya ta ɗari ɗaya da ainihin biyu min suratul baqara wata aya kenan wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki sulaimana sai ka karanta wannan aya jama'a mun gane ku duba idan asirin zaka karya ka zubar to ka ji ayoyin da zaka karanta in ko ya sha ne ko ya ci to shine zai ce cikin shi na ciwo shine aka ce sai karanta waɗancan ayoyin sai ka haɗa tare da ainihin wattaba'u ma tatlu shayatin har zuwa ta in ka karanta mishi summa yashribu ko summa yashrabu minhu al-mashhur sannan sai shi wannan mutum wanda aka yi mai sihiri sai sha wannan ruwan da kai mai karatu wa yaghtasila iddata ayyamin sai kuma ya kwana da kwanaki yana wanka da shi kwana biyu ne kwana uku ne kwana hudu ne gwargwadon yadda ka bashi sai dai kawai kai tafa'uli ka nuna mishi zai yi kyau yayi so daya ko so uku ko so biyar ko so bakwai babu laifi akan haka wato bin wikiri lamba da ba ta da yan uwa ɗaya uku biyar bakwai misali ina fata an gane sai ka ce ya rinka sha yana ainihin yin wanka to wannan wankan da zai kai ya ɗauki ruwan ya tafi da shi ban ɗaki dan an karanta wani abu na alkur'ani sai ya samu wani guri mai tsarki sai je sai ainihin wato zauna sai ya wankan ko kuma ainihin ai mishi wanka din sai ce wa in qala al in kuwa aljanin yace innal masfura qad takhaffa sihra akwai lamba a ƙasa ko to gashi nan a ƙasa shine malam yake cewa dangane da waccan aya ko da yake fi a karanta waccan aya cikin suratul baqara sai yace al ahdu madhkurun fil wiqaya an faɗi yadda za ka yi alkawari kuma aha sai ce hazihil ayat waɗannan ayoyi da nace ka karanta magana da na faɗa jiya ce zai tabbata mana da ita waɗannan ayoyi da nace ka karanta ijtihadun minna kokarin mu ne walai sau tauqifiya ba wai nassi ne ce sai su ba in ka je ka lissafa wasu ayoyin ka ga sun ci yayi duk qur'ani ne ba cewa aka yi sai nan ba kun ji salaf ba sa ƙarya da malaman dariƙa ne sai a ce ai qur'ani ne ai hadisi ne hadisi ne sai a ce yana ina sai ce yana wani littafi ƙaton littafi ne ya ce ƙarya kake faɗi kowane iri da shi kenan ana nan sai malaman ƙungiya ma suka zo suna irin wannan ƙarya wani malami banda muka fito muka ƙarya tashi garin nan ya daɗe yana cin mutane da barazana wai zai ce akwai hadisin sakin hannu haka ce a ina sai ce a wani ƙaton littafi ƙato inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kun ga mutanen nan wallahi sai dai Allah ya isa fa kawai sun daɗe suna cutar mutane kai wata ran sai muka je muka ritsa shi wannan littafi sai ya ce aujazul masalik muka ce aujazul masalik sharhin muwatta na kan dahali ya ce eh mujalladi goma muka ce muna nan da shi a daka ka zo ka buɗo mana tun daga ran nan sai ya shiru shi yasa sai an mallaki littafi littattafai jama'a su ne makaman kare bid'a da yan bid'a su ne samfurin su kad da za a rinka harbawa yan bid'a tuni sai su shiru shikenan sai suka yi shiru zantuttuka ne ya tarkata ya kawo wani ya ce a saki hannu ko a rungume wani ya ce kada a rungume wani ya ce a saki babu hadisi ko na karya da ya kawo a wurin amma da an yi mutane karya wai ya karanta ne ya yi makaranta a can jigawa ya yi makaranta tintini wai wani babban littafi ne mujalladi goma sai kace babban littafi ana magana ga littattafai mujalladi ɗari mujalladi tamanin mujalladi saba'in mujalladi goma abin da zaka tallace shi haka ko mujalladi goma in ka sa karatun shi nan da wata uku ba sai kammala karatun shi duka ka karance shi ka sauke shi ba ba kawai kun lalace bane kun daina karatu kawai kun yi nadi na ƙarya ya jama'ar musulmi mu gane addinin nan na musulunci a gaya wa mutane gaskiya kuna jin malamin nan yanzu madadin ya ƙarya yake waɗannan ayoyi hadisi a'a sai yace wannan kokari na ne ni ne na gwada na ga sun ci ba tauƙifi bane ba nafi bane yace sai su dan haka in ka so ka in ka zo sai ka janye su in ka karanta ya kafa goma ka ga ta ci shikenan yayi haka in mutum ya zo kan shi na ciwo ka kama ka karanta suratul fatiha ya warke yayi ruqya ce ruqya kuma an bari ne an ce aliji ha bi kitabillahi yi da littafin Allah duk abin da ka dauka na littafin Allah kai shi yasa wannan ba lallai bane amma kamar yadda na faɗa jiya an jaraba an ga ya ci ne to shi yasa in kai ma kana son ka samu hanyar sauki sai ka jaraba in kaga in ka ce ba za ka yi ba ba lallai bane sai kai ma ka zabo waɗanda za ka yi qur'ani dai kada ka dibo salatul fati eh kada dibo salatul fati qur'ani za ka karanta to shine gashi a ƙasa sai malam yake cewa to shine wannan magana da muka karanta ko to malam yace wa in qala al-jinni in kuma aljanin yace innal mashura qad tafatta sihira ai shi wanda aka yi wa asirin nan ya ketara sihirin ne an yi an binne ne ya ketara aw umila lahu ala asarin min asarihi ko kuma aljanin yace ai wannan mara lafiya an yi mishi asirin ne a wani tufafi daga cikin tufafin shi ko kuma a wani bangare na jikin shi sha'arihi ko gashin shi aw saubihi ko kuma an yi a tufafin shi ne ko a ce ya je taje kai ne ko ya je aski ne sai aka je aka kwaso sumar ko ya je ya yanke kumba ne sai aka je aka kwashe faratan ko kumba ko kuma ya je ne ainihin aka yanko tufafin shi sai ya dige dige au au ko dai duk abin da aka yi a jikin shi wanda yake da alaka da shi mala ya ce fi hadhihi hala a irin wannan halin taqra'u al-ayat al-mazkura sai ka karanta waɗancan ayoyi da aka ambata anifan a ɗazu alama'in ka karanta su a ruwa wa yashrabu wa yaghtasilu shi wannan mara lafiya ya sha yayi wanka min hal maridu shi mara lafiyan ya sha yayi wanka iddata ayyamin tsawon kwanaki gwargwadon yadda ya sauƙaƙa kawai kai likita ne gwargwadon yadda ka ɗiba kai likita ne saboda haka zaka iya ce mishi je ka sha gwargwadon kwana uku ko gwargwadon kwana biyar ko gwargwadon kwana bakwai in ya dawo ya ce har yanzu dai abin da saura sai ka sake bashi sai ka sake ɗiban mishi wasu kwanakin sai an yi haƙuri manzo Allah da aka mai kwana arba'in ya kwana kai ka a baka a ce ka je kwana bakwai ka ce ala gafata malam abin ya dai ragu amma dai da saura a to dama malam ke cirewa ai a hankali ne ake yi kuma in aka baka ka kiyaye ka'idar don ko maganin likitan aka ce ka sha da safe da rana da daddare in ka sha da safe sai je sai tokara cutar zuwa da rana sai zama cutar ta fara cin karfin maganin don maganin ya yi sanyi to sai a ce sai ka sake sha sai zama wani sabon magani ya shiga sai sake ɗaga ta ya sake tunkuɗe ta zuwa da daddare cutar tana kokarin ta dawo sai ainihin ka sha na dare sai sake tokare ta shikenan bayan kwanaki sai a neme ta a rasa to shi ma wannan haka in aka ce maka yi gwargwadon kwanaki kaza sai ka daure kai waɗannan kwanaki jama'a kun ji yadda in ƙetarawa ne kuma kun ji yadda za a yi sai malam yake cewa kharijal hammam amma shi wannan wanka da wannan mara lafiya zai yi zai yi ne wajen hammam wajen bayi wa yasubbul ma'a fi share masalan sai zama ainihin in ruwan ya rage to kai ya ce zai je ya zubar da ainihin wato ruwan a ainihin abin nan ko wa yasubbul ma'u fi shari'i masalan aw fi ayyi makanin kharija dawratil miya in mutum ya ainihin gama amfani da ruwan ta iya yiwa zai ragu ai to ina zai je ya zubar kai ya je ya zubar da ruwan a banɗaki tunda tun farko wankan an ce kai yayi a cikin banɗaki sai ya je sai samu wani titi wani mai tsarki wani wuri mai tsarki yake nufi shi yasa yayi ta'abiri da share ba sai lallai titi ba wuri mai tsarki sai je sai zubar sai ce misali aw fi ayyi makanin ko kuma a kowane wuri kharija dauratul miya a dai inda ba ba ban daki ba shine dauratul miya hatta yantahi alam haka zai rinka yin wannan wanka har sai ya ji wannan cuta da yake ji a jikin shi ko a cikin shi har sai ya ji ta tsare wanne waya subbul ma'a ya kamata ya zama waya subbul ma'a sai zubar da ruwa ai maf'ulu bihi ne wanne a a ayoyin kadai za a karanta waɗancan ayoyin za a karanta waɗancan kadai mun gane wannan da kyau ko ai ku duba da yace wa yashrabu wa yaghtasilu min hal maridu ai shine fa'ili yace iddata ayyamin kharij al hammami wa yasubba wa yasubbul ma'a haka zai zama wa yasubbul ma'a sai zubar da ruwa mana yace summa ta'murul jinniya sannan sai ka umarci aljanin an ya kharuja cewa ya fita wala ya'uda ilaihi marratan ukhra kai mishi kashedi kai ya sake dawowa wani lokacin wa ta'khudhu alaihi al-ahad sai ku yi alƙawari da shi gashi aka sai yace al-ahad mazkurun fil wiqaya an abbaci yadda zaka yi alƙawarin da shi a cikin littafin Zayatul Insan shafi na ainihin wato 86 sai yace au bi ayyi sigatin shar'iyya ukhra ko kuma da kowace siga ba sai irin yadda ya kawo a wuƙaya ba kawai za ku yi alƙawari eh ka yi alƙawari cewa ba za ka sake dawowa jikin mara lafiyan nan ba in har ka sake dawowa faɗi abin da ainihin ya dace a yi maka ya yi alƙawari da bakin shi in ya sake dawowa a dake shi ko a ƙona shi ko a yi mai kaza ko a yi kaza kai kuma ka ja kunnen shi jan kunne ta hanyar wa'azi da kuma ta hanyar gargaɗi. malam ya ce wa ta'amuruhu bil khuruj shikenan sai ka umarce shi da cewa ya fita to wajen fitan nan masu ruka yan atabar ruka suna ainihin wauta kamar yadda na gaya muku a wani lokaci na baya can an taɓa samun wani mai wauta aljanin ya ce shi ba zai fita ba sai ta inda ya shiga ya shiga ne ta kafar matar to ya ce ba zai fita ba sai ta kafa to a ƙa'ida bai halatta tukuna a bashi ya fita ta kafa ba domin kafa babu mafita don aljani iska ne iska ta ina take shiga ko take fita jikin ɗan adam tana shiga ne ta baki ta fita ta baki nan ne kawai inda iska take shiga cikin lumana amma ta hanci in dai iska ba irin wadda kake shaƙa ce kake rayuwa ba duk irin iskar da ka shaƙa ta hanci tana wahalar da kai in ana guguwa tare hancinka ka gani za ku ƙare lafiya a hatu don haka in aljani ya ce zai fita ta hanci kaka bashi in ya ce zai fita ta kaka ka bashi in ya ce zai fita ta kunna kaka bashi ta ido kaka bashi ta kafa kaka bashi sai dai ta baki ta baki kuma ka ce ya fita a hankali domin zai iya fita da ƙarfi iska ne shi to in ya zo zai iya fita da ƙarfi kamar a ce ana guguwa ne sai a ce ka waje bakin ka guguwar ta shiga za ka ji da daɗi a hatu don haka sai ka umarce shi ya fita ta baka kuma cikin lumana to wancan mai ruƙa ba taɓar ruƙa sai ya ce aini sai aljanin ya ce zai fita ta kafa kuma wai sai ya ce to ai ba kofar da zai fita kaga ya mai da shi wawa da ai a hankalci sai ce mishi a da kace babu kofa ta kafa ta yaya ka iya shigar ta ta kafar da aƙalla fita ta inda ka shiga mana ko a'a sai ya ce a samo reza a tsaga mishi sai aka rinka tsaga babban yatsan matar sai ce shi wannan wurin ya mai kaɗan aka tsaga rawun aka tsaga babban yatsan nata kuma ya ƙi fita to kun ga irin wannan ne in malaman kungiya suka ji shikenan sai su je suna wa'azi ai gashi na abin da masu roƙa suke to ai mu ma sai mu ce ku ma malaman kungiya ba akwai masu wa'azin mahaukata ba sai a ce haka kungiya ta ce ayi sai a ce a wannan dan kwaya ne ba haka kungiya ta ce ayi wa'azi ba kungiya cewa ta yi qur'ani da hadisi shi kuma sai je sha kwaya ya buga kanshi ya wuce koda jama'a mun gane wannan to haka yanzu ma wannan sai a ce jahilin dan roƙa ne haka ya kamata a rinka adalci akan abin amma a ce a to yanzu waɗannan da suke dukan mara lafiya har su kashe shi duk haka hadisi yake sai a ce a'a wannan mahaukata ne ai ba da ilimi suke yi ba jama'a mun gane abin nan da kyau ko Allah ya shiryar da mu saboda haka sai ka umarce shi da ya fita fita ta limana ya fita ainihin tabaka shikenan thumma yu'awiduka al-maridu ba'da usbu'in sai ka ce kuma bayan makonni ko bayan kwanaki sai ka ce mara lafiyan ya zo don ka ga yadda jikin shi yake fa taqra'u alaihi ruqyata marratan ukhra sai ka sake karanta mishi waccan ruqya wadda muka yi bayani jiya wannan dogon ayoyi da sauransu sai ka karanta mishi ko kuma ka karanta mishi wani abu daban na alqur'ani fa in lam yash'ur bi shay'in in ya zan har ka gama mishi karatun nan mara lafiyan bai ji komai ba alhamdulillah to godiya ta tabbata ga Allah kadinta hasihiru sihirin ya kare kenan kuma aljanin bai dawo ba wa in suri almaridu in kuwa wannan mara lafiyan kana cikin karatun kuma bayan ya dawo kwanaki sai kuma ya tashi sai ya faɗi ya suma marratan ukhra ya sake suma daban fal jinni yukazibun wannan ya nuna aljannin can da ya fita makaryaci ne ko dai dama bai fita ba ko kuma ya fita ya dawo walan ya khuruji sai zan yayi ƙarya kenan bai fita ba fasalhu an sababi adami khurujihi sai ka tambaye shi me yasa bai fita ba wa tu'amil ma'ahu dilli ne sai kai mishi mu'amala cikin tafasa me yasa baka fita ba ba mun yi alkawari da kai ba a tsanaki za ka yi mishi fa in istajaba in ya baka amsa kamar yadda ka tambaye shi cikin limana falhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah wa in lam yastajib in ko yaki baka amsa yadda ya kamata fadarbu wal qira'atu sai duka sai karatu wa ghairu zalika min anwali ta'zib da dai ainihin wasu abubuwa daban na launi launi na azabtawa me yasa baka fita ba sai ce to ni ni ni ni ka san ko yaro ma yana yin haka to shikenan sai ka samu ba sai ka buge shi shi a saurara wallahi sai a ce a saurara a yi za ka mai da mutane shashashe ne ba mu da aikin yi ne kai mishi barazana mun fahimci wannan da kyau ko ka samu wata aya ta azaba wadda in ka karanta tana azabtar da su kamar suratul jinni kamar suratul safat kamar ayatul kursi kamar amanar rasulu sai ka ainihin karanta ka daga murya ka karanta ka kara bakin ka wajen kunnen sai ka ji yana ihu yana jin zafi in yace ka saurara sai ka ce an saurara ne kake da shi na cewa me zaka ce ce wallahi zai fita sai a ce to alƙawari ka fita in ka sake dawa za mu haɗu da kai jama'a mun gane wannan da kyau yasa aikin aiki ne wa in lam yusra almaridu in kuma mara lafiyan ya zama bai faɗi ya suma ba walakinahu sha'ara bi dauha sai dai ji jikin shi yayi dam haka yayi zum jikin shi ya dau wuta haka ko kuma jikin shi yayi nauyi amma ka kiyaye akwai wani hali na ɗabi'a da ke faruwa waɗannan abubuwan saboda mun daɗe muna yin abubuwan nan mukan gano wasu abubuwan wani lokacin mara lafiyan zai zan aljanin bai buge shi ya faɗi ba kuma sai ya ji kafar shi ta yi tsami to wannan zama ne don wani mara lafiyan ya zo ya lankwashe kafa wajen minti talatin to ƙarshen ta sai ji kafa shi ta yi tsami don haka kai ce sai dai na ji kafa ta ta yi tsami sai ka ce a wannan lankwashe kafa ne da kai jini ne ya taru kawai ba wani aljani bane ko mun gane wannan da kyau don in baka lura da wannan ba to shirme zai iya shigowa shine sai ainihin malam yake cewa in ya zan kayo mishi karatun bai faɗi ya suma ba sai dai ya ji jikin shi yayi nauyi au ra'asha ko kuma ya rinka makyarketa ra'asha ya rinka jikin shi ya rinka makyarketa ya rinka rawar jiki haka au gairi zalika ko kuma wani abu makamancin haka fa'atihi sharifan sai ka bashi kaset musajjalan alaihi ayatul kursi kaset ɗin da yake ɗauke da ayatul kursi ciki da bayan shi mukarraratun wanda yake ana ta maimaita ayatul kursi limuddati sa'atin gwargwadon awa ɗaya yastami lahu kulla yaumin salasa marratin kullun sai ka bashi wannan kaset ya ce ka ce ya je ya ji so uku kaset ne za ka ɗauka na ayatul kursi duk waɗannan irin kasusuwa muna da su shi yasa muka ce wallahi lokacin da matsalan nan ta taso da malaman kungiyar nan sun yi wa kansu adalci da sun zo mun karantar da su abin nan a ɗaka ba wanda ya sani muna da kayan aikin nan fiye da shekara goma sha biyar da suka wuce da irin jiran giya kasa nan duk muna nan da su in ba ta kama ba tun da ba matsala ce ba talla ake ba sai wani ya zo ya ce da larura to da sai a karantar da su tun lokacin su da ke neman girma da ke neman abinci da sai je su ta neman abinci da neman girma da abu a sai da mas'alar ta fasu madadin su natsu sai suka yi wuf sai suka ce bokanci ce sai yanzu kuma suka gane kai sun fa gama jin kunya wani irin abu ne wannan kamar irin abin da aka yi wa Abu Sufyan Abu Sufyan ka zo ka musulunta cikin girma da arziki kaki mutumin nan da ya zo da musulunci ɗanka ne asirinka a rufe kaki an buga da kai nan ka faɗi an buga da kai nan ka faɗi an je yaƙi nan ka gudo da gudun tsiya ka sha da ƙyar rannan sai aka kawo hari kuma har makka kuma duk aka gudu shi kanshi Abu Sufyan ya shiga ɗaki ya kulla kanshi sai manzo Allah ya ce duk wanda ya gudu ya shiga Ka'aba ya tsira duk wanda ya gudu ya shiga gidan Abu Sufyan ya tsira sai Abu Sufyan ya ce kai ni shege ne kullum ana mutunta ni an ci ni da yaƙi an ci ni da waka an mutunta ni sai ya fito ya musulunta to abin da ya kamata kenan to yanzu an gama ƙure su madadin su fito su ce kai jama'a abin da muka ce muku din nan da rukan nan kafirci ne mun gane ƙarya muke musulunci sai su zauna lafiya to sai suka zo yanzu sun gane gaskiya ce suna nan su ne a ɗaka kuma suna nan kuma su ne su suna ta neman kuɗi ma da abu to wani irin abu ne kenan wannan to ka dai ji malam da ya ce maka a takaice in mara lafiyar nan ya dawo kai mai karatu sai ji jikin shi na bari to ga ainihin abubuwan da ayatul kursi zaka samu cikin kaset duk waɗannan kasusuwa don